إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 11 ga watan zulqa'ada hijira shekara 1443 wanda ya dace da goma ga watan shidda shekara 2022 a ganin inshallah yau za mu koma tafsiri can ƙarshen tafsirinmu mun tsaya ƙarshen sota shu'ara yau inshallah za mu hara farkon surutun namad inshallah kayan hadarar mazo kuma akwai tambayoyi zan karanta daga cikin tambayoyi akwai mai tambayar masalar ga masallaci sai 'yan jama'a su tsaya gindin shago ko wurin hira alhali ga inda ake sallah da jama'a da kiran sallah da komi mana haka kin kuma abin ya yawa a cikin gari ko cikin al'umma to haka haka idan muka sami idan muka dubi ruwa ta abdullahi bin mas'ud inda yake bayanin sunnoni na shari'a idan kuka bi sunnonin shari'a za ku shari'a idan kuka bar su za ku hallaka ita daga cikin sunnonin shari'a a salatu harshe na dabihin mana sallah a inda ake kira mana inda ake gamuwa da jama'a ya sallah an san a masallaci ake kiran sallah kina wurin da aka san adatan nan ake kira a zuwa ya sallah bai dace ya ku kurin kuna wurin hira ko kana kawai don kamar shagonka sai ka je ka kira sallah ko jami'a ginin a haliga masallaci a kasa gaskiyar magana ana isa wani ko gadi ko a rihi a je a sallah wannan ya kawo rabo jama'a sai ga nan metri goma nan metri dillan kowa jama'a jama'a gaskiya abin da ya dace in dai ba wani dalili wanda ya sa uzurin haka in dai ba uzurin komi gaskiya ba dalili ba da kuma abu ne mai kyau ba ko koma gehi inda kuke hira ko shago ku tsara sallah haligawo masallaci a kusan ku sai magana ta mai matsayin huda hanci na mata don ado to shi yanwa abinda aka samu cewa tabbata a suna manzala ya isko ya tabbatar biyi magana kan shi ba shi ne tilla kunne shi ne aka samu amma tilla hanci wani abin daban ya zo wani manzala biyi magana ta mana iya sai a cikin layin canza halittar Allah amma wancan na kunne manzana ya tabbatar da shi na aitilla a sa kunkunne mana na hanci ba wata madogara inda aka tabbatar da shi yana na gaskiya barin shi lahiya sai yanwa idan ina ga ganin alarama ya zuwa insha Allah dangane da karatu da muka yi na darasinmu na matsalar alaƙar mutum da shaidani za mu ga cewa ashe asali jigon adam daga gidan aljanna ne asalin rayuwa ce kyakkyawa mai daɗi kuma allah subhanahu wata'ala ya yi kashe ga adam na gaya mai matsayin wannan ɗan adawa na shi inna haza a dun laka da zaujin fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa kakku yarda ya hudda ku daga gidan aljanna don a can za ku wahala wannan ita karantar da muke nan duniya asali gidan wahala ne ga ɗan adam ba gidan morewa ba ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a duniya sujinul mu'min wa jannatul kafir duniya gidan kaso ne ga mai imani aljannal kafir wannan kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa laqad khalaqal insana fi kabad malatin mutum cikin wahala kin dabi'ar mu a wannan rayuwar mu diyan da kaje wani dadi a nan duniya irin abin da ke jiran mutum daɗin iyacin lahira idan ka ɗabi'ar ɗan adam diyan da ya yi wala wahala ce diyan da ka yi wahala kake za ga mutum ya ci ya sha ya ƙoshi ya mallaki komi da leburori da duk wani ma'aikata amma dole ka gani an ce dole ya san zaman lahiya a ce alhaji ta haƙa motsa jiki ta haƙa motsa jiki kuma motsa jiki ba lahiya ga mutum ya gudu iya zuwa ta abin da ya mallaka ya wahala wani ma bai wata waje a cikin ɗaki ya so wani abin wahala na belul iya takawa iya yadda tana kace wahala ya wahala iya zuwa kuma haka ce da biya wahala ce duk da kai kasha wahala wani shi shi zaman laiwa shi ne zaman lahiya ka wahala dan ba ya ci ayan ba alhajin ba motsa jiki babu lahiya eh danje eh tansan yanzu ta hauka kun ga mutum ya mutu ki koli amma la wahala yake dole ko shi kuma wahala shi ne zaman lahiya ana motsa jiki ana gudu ko a gabata akan titi iya gudu ana motsa jiki ana koyi da iya kuma ya malaka ma dama haka kenan dan wake din mai hankali kenan yayi kokarin yayi kokarin shirya kyakkyawar rayuwa ta gidan lahira ta aljanna ba yanda diyan da kai wahala ce wallahi a wannan gida na duniya diyan da aka aka kawo wahala ce muke ciki ya san hutu cikakken hutu to yayi kokarin shirya ma kanshi rayuwa ta lahira mana din da kai kaka ruku kurin duniya ta ruɗe ka kana kamar jin daɗi ne na ba wani jin daɗi inda akwai saɓalli a kan saɓan Allah mai ƙoƙari in wa mu tattala ma kan gidan lahira shi ne babban darasin da daga can muka hutu gidan aljanna kuma Allah ya mu labari wanda ya saƙo ya zo ya bi saƙon Allah ya maganar Allah zai koma wancan gida ina fata Allah sa mu koma gidan aljanna kana baban mu hutu na fata sai ina ga yanzu kenan karatunmu farakon suratul namal ne in Allah ya ma dan taba kira'a in so kuma mu ci gaba da karatun insha Allah na tafsiri kenan an koma tafsiri bayan wancan darasi guda uku muna fata da mun fahimci da sharrin shedani kuma muna fata Allah subhanahu wataala ya mana tsari da sharrin shi Allah rama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
kenan insha Allah za mu tashi farkon suratul namal bismillah ar-rahman bismillahir rahmanir rahim طاسين تلك آيات القرآن وكتاب هدى وبشرى للمؤمنين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين أنوى سورة النمل tana daga cikin surori makiya wanda suke bayani kan tabbatar da aƙida ta imani da Allah da ranar lahira da magana kan risala tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da ba mu wasu labarai wanda suka gabata daga wasu bayin Allah manzanni na Allah zai zaman to darasi na tabbatar da wani imani da aka ambata Allah samu cikin layin masu imani Allah ce tilka ayatul qur'an wa kitabun mubin wannan abin da muke karantawa da yake gabanmu an mai ishara kama abu na nesa ganin ɗaukakar darajar wa'innan ayoyi wa'innan ayoyi na alƙur'ani a lokaci guda ƙur'anin shi ake siffantawa da kitabin mubi littahi ne wanda yake bayananne hukumcin shi a bayyane yake misalin shi a bayyane take kuma a lokaci guda hudan wa bushara lil mu'minin qur'ani shiriya ne kuma bushara ce gawa ga masu imani wannan shine matsayin alqur'ani iya matsayin shiriya inda ya kabi shi tabbas shiriya ne kuma yana bada bushara ga wanda ya imani da shi an san bushara kinan labari mai daɗi ba labari mai daɗi ga ɗan'ada mai imani illa a baka bisharar samun gidan aljanna wa'annan kenan masu imani su suke yake zama musu shari'a kuma ya zamanto bushara a gare su kamar da kulkulun da zai amanu huda na bushara ƙur'ani ga masu imani yake zama shari'a kuma cewa aka cewa wa shafa'a da zama da zama take nan waraka ce da maganin abin da yake cikin zuciya kenan masu imani ke zama to musu haka muna fata samu cikin la masu imani yace allazina yuqimuna salata wa yutuna الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون wa'annan masu imani kenan shi imani ba bane ba baka ba imani kamar da yake tabbatacce ka hadi a lafazi kuma ka yake da a zuciya kuma gababuwa sun yi aiki daga cikin aiki na imani da yake tabbatar da imani sai kawo ibada mahi girma mahi kima ga dan adam bayan imani shi tsaye da sallah allazina yuqimuna salata wa'inda suke tsaye da sallah bace saluna ba masu kiran da sallah duk abin da take nema aka shar'anta ka yi ta a yanda take shi ne tsaye da sallah yin ta kamar wata ruwa na sallah iya cewa wanda ya sallaci sallah a lokacinta ya cika ruku'inta da kaskantar da kai a ciki ya yi ta a lokaci da ya cika arwallarta ya yi ta a lokaci in yi wa'annan ƙa'idodi ne gidan alƙawari a wajen allah na sashi gidan aljanna kenan ba sallah kaɗai ba yin ta yadda aka ce kenan kiyaye arwallarta kiyaye lokacinta kuma yin ta cika rukunan ta yadda aka ce a yi kamar wanda yadda wanda Allah ya koke cewa sallu kamar ra'aytu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah kenan mai san sallah kyakkyawa dole ya koma yaya manzo Allah sallallahu alaihi yayi sama da suke littayi siffar sallah annabi sallama siffar sallah annabi ita ce sallah mai imani yaya manzo Allah ya sallah yawa ka samu sabani da yawa ko na mazhaba a jami'an uwa da yawa magabata malaman mazhaba akan samu barin wata sunna ba da gangan ba suka ce tsamu ware mumi musamman sunna wannan an san duk mai hankali wanda karanta addini ya san harkon musulunci akwai ababe da yawa wanda ba su kai ga wasu malamai ba yau da gobe ne abu na ci gaba abu na sauki Allah ya kawo abun ko ina yanzu an gama abun a wuri guda sai ka da babban malami ne ko ko misali Abu Hanifa ne ko Malik ne ko Shafi ko Abdul Hanbal mai malamai ne amma ya ga wannan abu da su a zamanin su ba su gan shi ba amma kai yanzu ka gani a garin ku a rayuwarka ba dan ka kai su bane ba a zamanin ne bai bada dama ba a zamanin su abun ga nisan tahiya ba a gama ake ba amma malamai na wata zamani masu albarka masu aiki kowa inda yake ya dukuwa ya yi kokarin aiki da addini ya rubuta abin da ya sai da abin da ya gani ya rubuta tattara bakin nashi a wancan zamani yanzu Allah kamun zamani wanda duk inda yake na sham ne basara ne kufa ne madina ne ko ina za a dauko a kama kana gida a aiki a dauko kurin da karanta ka gani kuna duk wannan aikinsu ne wa su kenan a wancan zamani babu abin ne ba su gani bane ba kidan ka saba sunna wani ba dai a badangan bane ba maliki saba sunna ko shafi ko abu ibn hanbal ko abu hanifa a dalilin rishin samun abu ne imam malik rahimahullah wata ran a makaranta gaban almajirai aka mai tambaya kan tsaye ya zo ina nuwa wannan ta rukawa a kan tsaye ya zo ya ce a babu shukurin ba ba ba shi a tsaye ba cikin almajirai wani iya da ruwa ya san hadisin sai da aka rage ya zo cika da malam kai imam wannan abin da ka aka ma tambaya kan shi akwai ruwaya wa yace daga ina ya zo mai sinadi an wani an wani an wani duk mutanen ya san su malaka ce wallahi magana bin taba jin ta ba ta yanzu kuma daga baya yake yake yin fatawa da wannan hadisi wannan zawon shi ne hatta lokacin da aka so a kawo doka da aka so a da aka so Harun Rashid ya so kawo doka ko wani me aka ce Harun Rashid cikin su ne Harun Rashid da Abu Jafar Mansur sun so su kawo doka inda suke ka a yi aiki da kowane ta yi mota malik malika ce bai daba da kana ya san akwai ta abin da bai gani ba sahabbai sun yawo a duniya sun wasu kowa inda ke ya rubuta abin da sani ni a madina nake abin da kai na rubuta ka zan ce ka aiki da kowane yana wa kaga wa a takaice a jimurce kurin idan ka ga an ce ga yanda manzo Allah ke sallah ko da wani malami bai ce ba annabi ake yi shine a gaba shi wancan malamin ya ga dalilin bai gani ba ne ba bai yi wa gani san annabi sallallahu alaihi shi imamu shafi ke cewa duk inda kuka ga magana na wadi kuka ga sunna to ni ne iya hankali da ya bace ko ku ban gaida ba ku yi aiki da shi imam malik ya wadi ni mutum ne kaman kowa usibu ukhti fanzuru fi ra'ayi yace ina daidai ina kuskure ku diba ra'ayina nace ina ga kaza ne duk abin da ya daidai da kitabu sunna ku rike abin da sama ku bar shi ku sunna daga kenan aka ce sallah mai son sallah kyakkyawa ya yi kokarin binta yadda manzon da Allah ya koyi kurin ba ruwan ga da sakawa sakawa ne annabi shine a gaba Allah taimake mu kenan Allah iya yaban masu imani daga cikin aikin tsaye da sallah yadda aka ce wa yutuna zakata kuma suna ba da zakata dukiya wanda Allah ba dukiya ya kokarin hudda zakkan wannan dukiya hakkin Allah a cikin dukiya dabbobi ne a dukiya ne a shanu ne duka da nau'in zakan gona ne suna ba da zakka abinda wanda Allah ya hore ma ba da zakka dan hakki ne wajibi ne ita ma suna badawa wa hum bil akhirati hum yuqinun kuma su wannan masu yaqini yarda yarda da babu kokonto ko da a cikin sa shi ne ganin game da lahira masu wannan imanin suna suka yarda da imani imani jaziman babu shakka ko daya game da imani da ran lahira ya Allah ce
innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun innal ladina la yu'minuna bil akhirati amma kishe wancan masu imani ya ƙini da babu shakka game da imani lahira amma waɗanda ba su imani da ranar lahira kawai kenan zayyana na ma'amalan muna ƙawata masu ayyuka kina ana ƙawata masu aikin banza suke kaka mamakin suke bari ana ta wa'azi suke a gani suke shine mai kyau Allah ya gama da su an ce daga cikin hukunci da Allah ke ma mutane duk wanda aka zo mai da gaskiya da gangan dan gangama ko kiya wani da banda da gangan kuri yace kare ya ki mutta da gangan kurin to Allah ya mai hukunci ko an kawo gaskiya ko ke ganewa sai Allah ma fandan mugun wata hadari ba kare ba Allah sai ya rihi zuciyar ayi wa'azin bai shiga he ga bannan da yake kanta sai ka tace kikkiawa shikenan yake kenan ga wani bai rabu ka ga wani kenan ba shi da rabo ne a lahira Allah ce an kawata musu ayyukansu hum ya'mahun suna rayuwa cikin rudu eh cikin rudu babu shakka babu yaki haka suke rayuwa ulaika alladhina lahum ulaika alladhina lahum su'ul 'adhabi wa hum wa hum fil akhirati humul akhsarun ulaika alladhina lahum su'ul azab wa'annan da aka ambato mana su wannan siffanta da wannan halin su ne wa'anda suke da mummunan azaba domin wani fil akhirati min akhsar alayra an kana mamadiya ta mata tababu wannan sunan ta tsun gobe kiyama Allah kiyama na
وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم
yanzu bayan wannan bayani na tabbata mana dai da imani da ranar lahira don a can ne ake sakamakon wa'annan ayyuka da aka hodi a sa wani gidan aljanna wani gidan wuta ya ce wa inna ka da tulakal ƙoran min ladun hakim na ali in allah na ba manzan shaida cewa lalle kai kana samun amso da wannan alƙur'ani daga daga mai hikima kuma masani allah kenan idan ƙur'ani iya zama daga kai tsaye daga alhakim na saboda cikin sufofi ko sunaye na Allah alhakim ina wani ƙura'ani ya hoto kai tsaye daga hakim kuma alim mai hikima cikin komai kuma masani akan komi daga can ƙura'anin yake nan ke nan ka san littafi da nake babu kokonto daga wajen masani yake kuma gwani yake sai me kuma
إذ قال موسى لأهله نارا سآتيكم منها سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون نعم زيموا زام شكا بيان cikin ɗaya daga cikin ulazmin rasul manya-manya wanda suka sha gwagwarmayya cikin manzannin Allah na Musa alaihissalam za mu ga yadda ya rayu don su ne manyan akce magabata kayi manzan Allah ya zo su ne suka har gwagwarmayya da al'umma ba zai balu sulayi nan zai zama tun darasi ga nan sadar haka ga al'umma shi a cikin kisar Musa alaihissalam sai da kamar labarin cewa idakala Musa li ahlihi ka ambata mutanenka lokacin da Musa ke yin magana ga iyalan shi Musa da salamun sani mun karanta cikin tafsiranmu cikin katamu na baya cewa ya yi gudun hijira asali daga masar dalilin wannan kisa da ya yi na bakibne ana neman shi a mashi labari ya tsere ya nihi palestine wanda a can ya samu wannan tsoho dattijo wanda ya ba shi wurin nutsuwa wanda dai an san kisa dai har ta kai ya yi zaman kiwo na neman arme shekara goma asali ya je magana shekara takwas ya ce amma ka cika goma da wanda daga wajen ka ne takwas sai ka yi da za a baka biya sadaki ka biya sadaki amma an kace ko mali ba laifi bane ba to ruwa ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Musa ya cika ajalin mafi tsawon Musa cika kaga nan hidima ce kurin ta arame shekara goma ya hidima kasan nan daga sai arman ya tsara dewa shekara goma wannan aiki da Musa yi kenan yanzu ya zamana a wannan gari ya kare zama shekara ka kare shekara goma kaga an ci ba kuma kamar kamar labarin ya fice yanzu Musa alaihi salam ya yi sha'awar dawowa gida masar to zo iya cikin tahiya ne kuma san wancan dajin na sai na wancan wancan zamani iya tahiya ya batan kai ga duhun dare kuma hanya ta ɓace ya sa da iyalan shi a shi ne a wannan hali sai yake cin iyalan shi ɗin ne a nasu nara na hango wata wuta yanzu ke nace sa'atikum min habi khabar aw atikum bi shahabi qabas zan je wannan wuta a tunda zai kina ko wuta a wurin kenan zan nemo labarin kenan hanya in ma dai musamman labarin hanya ba zan zo muku da makamashi la'allakum tattalun don ku samu dan jin gumi ku ji dan akira ga ga sanyi ga mata hanya ga duwan dare ga sanyi wannan shine hali da Musa alaihi salam yake ciki a wannan hali Musa alaihi salam yake cikin wannan dajin na Sinai na na Sinai aka ta mun ce Sinai Sinai Sinai mun ta da dulu sai mun ta Hausa dutsen dulu Sinai to ai Sinai wurin ne yake ne Sinai Sinai kenan a wannan hali Musa alaihi salam zikina ya bar iyalan shi da fatar ya je ya samu labari ko ya samu makamashi na yin guni falamma ja فلما جاءها نودي عن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله وسبحان الله رب العالمين falamma jaa nuje an burika man finna Musa ya zawwa wajen wannan wuta an mai kira cikin ai mai kira kira da dama eh an mai kira ya Musa inni ana rabu zuwa kashi da muka cikin ta'a kenan a cikin kira da aka mai an ce an burika man finna an yi albarka ga wanda ke cikin wannan wuta ko suke gefen wuta ke wannan wurin wutar an mai albarka Allah ma wannan wurin albarka gaba daya don musa a cikin wurin na ce wurin gehin da ya ga hasken in da ya je doko garwashin ya samu wannan haske aka mai wannan magana wurin Allah mai albarka a ce nan dole ta komawa ga ina aka huto aka ce manfin na ranar ka tambaye wani cikin abin yanka da kato to me za ka ce Allah ya ce an buru kaman finnar ‘yan wuta aka ma albarka Allah ya bayan wuta albarka na an sake na wannan annar wannan wuta da musa ya gani wannan haske da ya gani shi da an yi albarka a wannan wuri aka ce ya ce kenan an buru kaman finnar wani haula kenan wutar da abin da ke ma gewayen wuta gaba ɗaya ke dukkan karar wurin Allah ya mai albarka wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah rabbul alamin wanda Allah shine ubangijin halittu gaba daya dan shi ya ga Musa wannan wurin ya kai ga Musa wannan wurin dan wata ganawa ta musamman da annabi Musa alaihi salam yanzu Allah ya ce ya Musa يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم
Allah ya kira ya Musa innahu ana Allah ta ce inni ana rabbuk Allah ce ni ki yanda lamarin ke ciki ana Allah ni ne Allah mana mai maka magana Allah ne da kai shi ke maka magana wanda shi ne al'aziz kuma alhakim shi ke maka magana Musa Allah mabuwayi mai hikima shi ke maka magana yanzu an ba musa umarni na can baya mun karanta matar ka biya mi nika ya musa ƙada hiya a saya a tawakawa alaya a haushi biya lagana zuwa da ƙarshe bayani to wannan sanda wanda musa ke na iya da wata sanda Allah mai tambaya wa matar ka biya mi nika ya musa musa me yau na hannunka ita hiya a saya Allah sanda ta ce a tawakawa alaya wa haushi biya lagana ne to wani ya fiya ma'arin da sanda ce irin sanda ce da kullum haka ce wani bawo sanda ce aji kur ita wannan sanda ta ce ina dogarawa da ita kuma ina kukodi ita ce da biki ko da don su bukatu kuma da ba ina je to zuwa wannan sanda ce ta Musa alamin umarni wa alki asaka وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون
Allah akbar Allah ce wa alki asaka ka saki wannan sanda ta iya saki falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan lokacin da ya sake ta kurin da ya ga tana kadawa ka'annaha jan jan ce nau'in maciji karami mai kadar limita mutum Hausa kububuwa a cikin asa abu ga mace ba mai garuwa cikin mace sai mazan kububuwa miciji ne tana kadawa kamar kububuwa za mu ce wallah mu dubira musa bai tsaya ba sai shekar gudu ya ba da baya alhaƙalla ce ya ba da baya da gudu kuma wallah mai ake kowayoyi musa kowayoyi bai yi kowayoyi bai yi ya siyata yi a kama bai zai zai wannan yawan hikimar allah subhanahu wa ta'ala Allah zai aiki Musa zuwa ga Fir'auna. Wannan sanda tana daga cikin ayoyin Allah na Musa manzan Allah ne. Da wannan sanda da hannu su ne manyan ayoyin Musa da har zakar Fir'auna. To, Allah ta ɗan adam ɗabi'a ce da mutum, ya tsoro, ɗabi'a ce tsoron cutarwa. Kaga ana haka wa Musa aka mai antarama aka rantsar da shi. wanda shi da kanshi kahin aje da fir'auna ya san halin miji ya san halin sanda ga yanda za ta shi zan wanzu nan musa ya shika da gudu ya bada baya yanzu inda ba a yi haka ba a nan aka je can wani fir'auna aka tsaye ta sanda kowa ya nan ina magana ta kalma ba za ka zai kowa da kira kowa da daga bai shi amma musa tuni ya an koya mishi ya kada da ya juya baya da gudu wallah mudubiran Allah ce walam yaqib kowaye bai na kalla wani ka tayi mun sace ka kalbu Allah ya tsara shiga shi kinda ya bi kalbu da gudu a takace kinan Musa ya bada baya da gudu kuma walam yaqib kowaye bai ke Musa alayhi salam iya cikin gudu cikin wannan dare ya tsere ya bar wurin Allah mai kira ya Musa ya Musa la ta ka kakka ji tsoron komi inni la ya hamla dalil mursalun manzannin Allah ba su jin tsoro ka ji tsoron komi manzo kai manzo ne na Allah kakka ji tsoron komi kai manzo ne na Allah yanzu an ba Musa kwancin hankali ba abin zai kuma khudha wala ta haf sami'ta sai ta lula ka kama ta ka rike kakka ji tsoron komi za ta koma mace sanda kamar farkonta toka musa salam ya kama sanda ya kama cijiya tana macijiya kama ta hikiman allah don a koya mai abin ya kware ba a mai da ta da tana maciji da kama ta a ta kusa haula ta kama ta nu'idu ha tana talula ke nan bayan abu abin da ta bayan kallo kama sanda a macijiya zai kama tana macijiya ce kama ta ya kama iya rikewa za ta koma sanda kamar gabansa ka gani ya gani a gaban shi abin yau kana akan haka tunan da Allah subhanahu wata'ala ya ce inni la ya hafila da musulun manzanni ba sa tsoro a wajena sai Allah ce illa manzala إلا من ظلمكم وبدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم
wannan malamin suka ta suna ta munkadi wannan magana ce daban Allah zai magana cewa wanda ke tsoro azali me laifi shi ke tsoro ba fa tsoro Allah ba me laifi ke tsoro azali shi ke tsoro yace to shi ma sun mabaddal husnan ba da su to shi ma mai azalimu Allah ce wanda ya yi laifi ya zalunci kanshi kuma sai ya canza mummuna da kyakkyawa sun ba zala husunan ba da su ya canza mugun hali da kyakkyawa bayan mugun abu to duk da ya yi laifi ya zalunci kanshi ta ce fa'in ni gafuru rahim shi Allah mai gafara ne kuma mai jin kai nan an ce ya kama shirkin bawa ka san duk laihin da kai ga Allah subhanahu wata'ala ka koma ka tuba tuba Allah ke so haka Allah ya yi da yin laihin haka Allah daman ya so inda so kowa ya kammala ga jibirin dama haka Allah tsara bayi muke masu laihi mutane muke masu kurakurai wata ruwa ingantatta bukatun su sun kawo mun zane ba labarin cewa inda za a waye gari a saman ƙasa gaba da kan kowa mai saɓan Allah Allah na cin zanen kawo mai saɓan Allah don ka yi laifin ka tubai gawa ta haka Allah tsar duni shi wannan wani abu ne wata rahama ce Allah sun ma bayan shi haka Allah ya shirya mu mu yi laifin mutu ba mu kaskantar da kai ga Allah gawo ta mana haka Allah su sai sai mu labu su suke magana cewa ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima na nusabi bi hamdin barkatu salat ai ka ya Allah zaka kawo wa kasa wasu halifa mabannata masu zubi da jini Allah ka ce da sun kanci halin mu suna ga za a kawo mabannata irin wa'in sama kasa suna ce na da marasa da mu kasa mu Allah ya sa abin da yi haka Allah shi da kanshi kenan wannan haka Allah ya ce kenan wani mai laihin ma Allah ce ni mai gafara ne mai gafara laihin da kai ba a kama ka da shi kuma Allah kayan laihin kayan ta'addancin ya kamata ka cancanta maka azaba sai ya yi maka bayan yayewa ya saka aljanna Allah kenan saka aljanna ba kun zai hauka suke ma ya saka aljanna hikim di ba wajen makaranci tarihi musulunci akwai sahabbai wanda za suna kayan musulunta sun yi banna an bauta ma gumaka an kashe musulmi ma sun kashe musulmi ma da hannu suka tuba suka zo musulunci su koma kaman kowa amma suka yi sabon musulunci wani tsawon musuluncin matsaya a wajen Allah suka yi shi ma daraja da yawa sun mutu ba su yi banna masu musulunci sun kowa musulunci sun zama ɗaya da kowa suka zo daga baya suka yi da yawa ‘yan farkon makima wajen Allah da yawa kada ka babu shahada aljanna kuma suna da ‘yan baya baya akwai suka rigaye musulunta akwai suka yi ɓanna ma amma yanzu khalid sauran suka yi ɓanna ma amma Allah ka wutar ta suka aljanna ga batun gurki ga kashe musulmi amma sun tuba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a wajen yaki inda ka wuri zai cire hannunka an yi kwana can ka hanyar zuwa kalmar shahada ya musulunta ya ce jinin ya ya haramta da jini in ka kashe shi ko ka taba shi kai yanzu jinin ka ne a dinka ka koma matsayin shi a damin aminci an kare da ka musulunta an kare ku tuna dole a rihin ido dole ka yi hakuri zo kuma ku ci abinci ku komi tare kuma kuma ku haɗa kuma gidan aljanna Allah kenan kenan Allah mai gafara ne mai jinƙai ne to yanzu ba haka Allah ce isan Musa wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghayri su' fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasiqin dan wannan shi malaman da suka ce jumla itiradiyya wannan iya da cikin wata hikima usulubikin da awa usulubikin sada sako yanzu nan muna magana Musa da salam a tsakar daji ya je an ce kamar sandan an kare ta kawo magana ta masa Allah mai zaban Allah in yanzu Allah mai gawar sa bai shi bai da alaka da magana wani an ce cikin magana sun sani yanzu wani san zamanin yanzu zaka yi ana wanda ya san abin talla mai yawa masu san talla wani abu ta suke wani shiri wani mai muhimmanci ana cikin ya ta tafi ya komi da cikin ana cikin abin ko kowa abu kullum ya cire ya kawo wannan talla abin ta komi tsada nan mashi sun tuba da radiya ana cikin wata magana ya a so ko wata ko daga me ya ake cikin wannan akwai sako ana akwai sako zama cikin kisa Musa alaihi salam ya kawo wannan mas'alar bawa mai laifi kai laifi kai zalunci in dai ka gyara ka aiki na kware ba banna Allah iya nan mai gafara ne mai jike daga bashi ka tuba yanzu kuma zamu ci gaba da labarin Musa alaihi salam Allah ya ce wa adkhil yadaka fi jaybik Musa ka sa hannunka a cikin wuyan riga in ba da jihu ba wuyan na ta ko wuyan riga kai ka sa mana hannunka yanzu kai an ta hammataka ka sa hannunka cikin wuyan rigarka idan ka sa ta kharuju bai da min gairu zaka huddo hannunka iya haske kuma haske ne ba wata cutarwa aya ce kur ita sai ayatul lahi fir'aun wannan iya daga cikin ayoyi tara da zaka tankare fir'aun da su ga sanda ga hannu ga nata ga kwadi ga wara ga jini ga tufan wannan ayoyi ne guda tara kenan wannan iya daga cikin ayoyi jumla ayoyi tara dan zaka iske fir'aun وقومه كنا زوا كنا في تسع آيات إلى فرعون وقومه وأن حنونك دون سندك سنة دقتين آيوي ترى ونذاك جيم فرعون دمتان إنهم كانوا قوما فاسقين domin fir'auna da mutanen shi mutane ne fasikai mai fasikai wanda sun fita daga doka ta Allah yan sana asalin fusuk kamar ce tawaye ne yin fita daga doka wanda kenan ya ya bar bin umarni na Allah iya abin da ya ga dama shi fasiki wanda ya huta daga doka bai bin doka to wannan shine abin da Allah ya ga Musa alaihi salam falamma ja'atu ayatuna musira فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين Allah ce falamma ja'atum ayatuna musira wannan ayoyi tara da Musa zo da su da Fir'aun ce lokacin da wannan ayoyi suka zo musu ayoyi wanda duk mai gani iya ga aya ce a fili karara a cikin farta qalu hadha sihrun mun kan ta baya kusa kusa inda kaga dai bayan sanda Fir'auna wannan sanda kadai ta naka Fir'auna a gaban jama'a kowa iya gani sanda ya tawo duk matsafa wanda ya mallaka duk wanda ake ci aka tara duniya guda musa da sanda guda ana ka fara karye lagon fir'auna bayan shi riba tufan aka ruwa da aka yi ruwa ya ci gidan imtawa gidan isra'ila ba ruwa su lafiya lau gidan gari guda suke suke rayuwa gidajen imtawa su suke cikin ruwa ba zama lafiya ruwa ya ci gidajen amma gidan lafiya lau ta kasa suka ce musa ka roƙi ubangijinka in ya ɗauke wannan azabar ta ruwa za mu yi za mu yi imani su kama ka yin wanka bin sa'id su da ga musa kare musa ya ɗauke suna kan musa roƙi allah ka ɗauke suna cikin an ƙare bayan wannan allah ya musu jarrabawa da da farina kurin wara ko ina wara tsamin da mai kai ko ina amma a gidan tudawa kibar allah shi ne ayat abin da kace wani yanayi ne ya zo a cikin horin suka zo a kai a gidan kibdawan wake abu kurin wara ba da zama layya amma gidan gidan isra'iliyawa ɗan wani musa layya da suka gano abin su ya shafa abin ya haikarin su duk da adawatar musa haka sace musa ka roƙi ubangijinka zama kana cikin lafiya ka roƙi ubangijinka idan ya yi mana wannan abin za mu imani ba ta kama ka ɗan wanka ba gudun sa musa ya roƙi allah aka ɗauke ka shiru ka ba ta ba suka ko kai dama kunya su koma aka zo da maganar jini dun ruwa na kibda gaba ɗaya koma jini dun ruwa a gidansu gaba ɗaya in jini da ko ruwa ba kibde kudin jini alman tarihi na cewa don tausayi kibda za su ɗauko isra'i zai ɗauko ruwa baki shi don ya samu baki bude ya samu koma jini kudin ba ruwa ya jini kudin amma gidan gidan isra'iliyawa layi alau ruwa da lafiya gashi nan ayace a hili karara ayace mubsira ba wani magana gadama inda na kowa da tsaye yanayi ne zo to sai a gidansu ku dawo a gidansu abin ke wakana aka yi wannan aka ɗauke kuma kwalfata kodan kwalfata kwalkomal ko aka ce kwalkomal aka kwalfata kodan ta koyi kowa ba zaman lahiya kwalfata kodan ko ina sai su sakon su sakon amma ya yi baki bane ba baki bane amma isra'ili lahiya nau suna kallo a wani ayace ƙarar mubisira ba magana gardama kasan ayace kuma suka yarda da ayat ta sabe Musa ka roki ubangiji ka in ya dauki zamu imani aka dauki kuma an dauki shi kiran kan mata ban kare kina da Musa ce Allah ya dauki kuma ya ce Musa bi ma hada ilaka rabbuk abinda ubangijin ka ya saba maka alƙawari ka rage shi saba saba dokewa hasta bada abinda ubangijin ka ya saba dokewa ka sake ga mushi zamu wasa ya san ubangiji ya doke mu a doke haka dai aka yi ta musu kai ayoyin da mubsira ayoyin a hili amma duk da wani ayoyin ta an ɗauke su ga tsayi ne gurin su ga tsayi ne kuma su lalace ke ta kalu hada sihirun mubin ta ce yana kurin tsayi ne karara mai kuma aya ce a hili a tsayi ne karara suka ci Allah ce wajen hadu biya وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وجحدوا بها لا تسني مسن أوين وإنا amma kuka tawa kamar ba su gane bane ba Allah ce wasta kanata anfusu sun yi musu a zahiri ba mai daba tsayi ne amma ƙarya ce a zuciya su sun gaskiya ce aya ce ƙwarara a zuciya su sun sani gaskiya ce amma abakar ƙarya su ƙarya ce in wani kamar da gidan gidan magana magana sunna malaman sunna da yan bid'a duk dan bid'a zai mai da zai kiwa gidi ba cikin jama'a ba zama gira da sunna wallahi gaskiya ce wallahi wallahi haka ce to kaza abu an kabar ya zaka yi kai ga ma gaskiya sunna gaskiya ce amma wani gara zo cikin jama'a sai ya ce a'a Allah Allah haka take in kuma giri ba a rando ba ba ta jama'a ba kai hira sunna ko wani sunna wallahi zai yi yawa bai abin wani ba abin wani ba ba abin wani al-sunna me zaka kace ga mu me suka da ta sunna iya yau za su ka mene ne babu idan kai ya ku babu wannan guda ta ga al-sunna suna kira kai shi a ce a malamai ba su amince ba da wannan abin ake da ake kira kai ai shi da wanda al-sunna sun ce ai aya ce karra ko hadisi karra ne kuma inganta ce na sunna ba kwashe kwashe ba kwashe kwashe a sunna imma aya karara ko sunna karar ingantarta to da haka nan kodan gargajiya wallahi bai ce maka ƙarya ce a sai dai suka shi daban haka nan abu ne a yi ne amma a cikin jama'a ka kyale su sabon addini ne zaka zaka wannan yayi ne dan ya juri mutane yayi dan ya juya hankalin mutane amma ba dan wai a rashi bane ba iya zaman arsuna ƙarya su me namu babu dai namu babu ɗaya ba mu da littafi da uwa mu da kanunmu ƙura'anin gidan kowa ƙura'anin gidan kowane alaran ba aka ce a kaɗe ƙura a yaki hadisai ingantattu haifa a cikin ɗaya daga shiga dubu ma duka sun ba dubu ba da kan dubu ɗari nawa su suka ce a ɗauko su a aiki duk wani malami bayani ne ke yi da gara ta ɗin bar sunna ta bar shi waye a suna babu na gargajiya ce ai malam ya ce wai malam malam da hujja ba hujja a suna babu wannan ba abin malami dan ya ce kudu shi ya malami ne sai ya kaje dai akwai na kuskure kun mu aqida ahlus sunna ba wanda bai irin kuskure banda annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne kada bai kuskure ko a sabai ka musa sabai sabai sabai a ce wannan sahabin ya hawa da hujja ya yi gaskiya haka nan ba mu wajen ba mu aqida kun shi kina abu malam kun a abu malam ka hujja haka nan ba su abun wani ba su abun wani ga ahlus sunna ai ban taso wajen ya ce aji kaza ko da wasu ba ta kyau eh dai kullum ne adawa da an saki abin da suke mara kyau shine kullum Allah sa ta gane kenan amin kenan nan Allah ce waje habibiya sun yi musu gaskiya a baka wasu ya kanata an fusu amma ransu ya yi ƙini gaskiya ce aya ce me yasa duka haka Allah ce zulman wa uduwa don zalunci kurin da kankam don girman kai kamar su za su suwa ne kamar mu kamar mu musuwa ne haka ce kamar su ‘yan asali manyan gari su bi isra'iliyawa ba iya ce rani a ba an zama da yawa su malamin su kamar kawai kamar malam wane ya zo ya ci gaskiya sai su ga matsalar shi na wani malamin masu damu masu masu adawar suna ya yi wani magana cikin jama'a aka ɗauka ya kai yawan wani a cikin gida ya sa da rabiyu aka yana ta shaki aka yi mumma alisunan kini shi ma alisunan ne Allah ke mumma alisunan ne ya ga kamar da gwaya gwaya ta waya kanta amma alfi an ɗauka a yakata bai abin da aka jiro sunna kaza kaza ce gaskiya na bai ce wala aka yi mawali sunna ke haka yi wani amma kuma daga baya ke neman kwana ka abu ya san gaskiya ce wannan haka take gaskiya kenan za su yi musunta amma dan zalunci da girman kai kamar su a ce sun musu wane wanda sun musu faɗi ba sai yanzu wani zai wani ya zo daga baya faɗi wane wane a ba sai su ƙarƙantar da mai faɗin don sun yi shi yanzu ka bi gaskiya su kamar shi suka ce matsalar su lace zulmin wa ulul dan zalunci da girman kai alace fanzur kaifa kan aqbatul muslimin kadiba kaga yaya kashin duwar mabannati yaya kare ka dauki ayar yan baya nan dan sai da mamu ga abin da yau kana ga fir'aun jama'a shi me ta kwashi Allah ga wai fir'aun jama'a gaba daya Allah ga mana su sai sabon kisa kuma kisa ta biyu
ولقد آتينا داود من وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين
in wanzu mu shirka sabon kisa ta biyu cikin wannan sura Allah ce walaqad atayna dawuda wa sulaymana ilma Allah ce mun ba annabi dauda da suleiman ilimi na musamman wance a nan kristar annabi dauda da suleiman an ce tana karantar da mawadata dukiya ba dalilin ragwanci ba ne ko ɗimbin Allah sai in kai ne ka lalace dukiya ba ta sa mutum shagala bar Allah da nasarar annabi ya ba da labarin cewa annabi dawud shi ne abadar bashar duk a ɗiyan adam a mutum mutum da ce babu wanda zai bautar Allah kamar annabi dawud ma wai na magana annabi kira magana sallallahu alaihi wasallam manzana kira magana duk aka manzana iya sallan kawai ta kumbura ko har ta ruwa kawai amma yace a wanda ya kowa bautar Allah cikin mutane yace annabi dawo ga mulki ga dukiya mu shi kowa bautar Allah ga Suleiman gaba daya wanda Allah ba shi ba dan ba shi abin da zo cikin Qur'ani sai ka cewa ta bai ba wanda yake mulkin aljannu ya kama shi kai ne ka bashi kashi ya kuka ba wani ba a ce na hanya wani kuma kada gani idan aka ana bugun mara na gani ana bugun aljini aljini kama dani aljini za a kama ko ya dani mai gaban kowa ba irin mun yanzu mutum yana jalla yana bashi kashi yana ba aljini kashi haka ki azuban ne rukuya rukuya ai mutum ya mutum yake bugu man da ya kuka kuka ta ana bugun aljini ya kuka kai ba kai ba kai ba kai ba kai ba aljini ba kai ba haka ne wannan bugun dan wanka kuma da yawa ya tabbata da yawa na samu illa wasu ma kashe suka wani ba da tashi ana ce aljani ne shi ya kuka ya ce aljani na kar wata albari karfata lahiya aka ta waje wannan abuwa sai iya ta hawa ta ke aji no ba ta kuma no ma no sai sai mu ya ba sabara shi ta ke aji ta ke aji ta ce no ma no sai mu ta ji wai wanda jini da ta ce a no sai mu mamma ba da sai kuwa ta ji jini ta mata ta ce ta wai jini yake buku wai ta ce ni ce ba da jini tana ji a cikin ta haka ake to shi aljini zai kama da gaske ya ilmi kuma sa aljini ai kwadugo kwadugo su jini zai an tsare kuma kai kana fama da jirgi da mai wata yin faɗo buga wakil tsaya har tsoron wado tafi bola aka yi tafi da kun aka aka da kowa zai hau dubun na mutane ku ce bismillah ko a yi sama ku guduwa shahar marwa wa shahar ko kilomitar shi ne a dubu a tafi kuma kuma cikin tsuwa ba tsoron waɗauwa ko mai ƙari ko banka ko farfila ta tsaya a gaban kowa mabina hidi kuma a haka ya yi Allah ce kenan mun ba annabi Dawud Sulaiman ilimi na yan wa an hikima Allah na hakim an baka labarin da Dawud da Suleiman Allah ba su ilimi yau kun kisa sanan na tsakanin annabi Dawud da Suleiman wanda hukuncin da Suleiman yayi da Dawud yayi Suleiman ya tada ko kada ka yayi har wani ilimi a Allah ta mala ta fahamna Suleiman fahamna Suleiman Allah ce wannan ai annabi Dawud ya hukunci aka isko annabi Suleiman a koha yace a ba ka kamata ba akwai misali na wannan maganar akan gona wani ya shigo da dabbobin shi gonar wani dabbobin sun cinye gonar gaba daya annabi da cikin sanin farko cikin bayani cikin sanin bukari cikin sabbin anbiya ya shigo wannan gona sai annabi dawud ya hukunci cewa ya amshe dabbobin makiyayi ya bari gona ko an kare sun wuce kowa sai ga suleiman annabi ya ce ya aka kace ga abin da aka yi rigima ce aka yi wani mai gona ya je aka ci mai wani dabbobin ya cinye min da annabi dawo da ya ba da dabbobin ga mai gona ya ce a koma ce baban hukuncin ba ka kamata ba da ya kamata a wanda kamata a yi wannan dabbobi a amshe su a ba mai gona iya shan nono iya bukatar shi da su gaba daya shi mai dabbobi a bashi gonan mai gonan ya shifka ta hutu komi yan za ka yi daidai kirki ne kai abu sanya ko amfana shi annabi dawuda ya ce haka ne sun Allah ta fahimna Suleiman Allah ta maka ba maka ba Suleiman fahimtar kusin daidai ma kullum wani wani mara ta kullum a tana ilimin mahaifi da kullum Allah ta kowanne a cikin su iya ilimi Allah ba shi ilimi da shari'a amma Allah ne ba Suleiman fahimta wani hukuncin kenan kowane mai ilimi na nabar da ba jayi ne ba kenan Allah ba su ilimi gaba daya ce mun ba annabi Dawuda da Sulaiman ilimi wa qala kowa annabi Dawud kin da Sulaiman sun ce alhamdulillah kowa ya gode ma Allah kan wannan ni'ima ta ilimi da Allah ba su tace godiya ta tabbata ga Allah allazi faddalana ala kathirin min ibadi almu'minin muna tana godiya ga Allah muna gode ma Allah wanda ya hijita mu akan da yawa daga cikin bayan shi masu imani na ga godiya ga ni'imar Allah halin annabawa ne suna godiya ga Allah kan wannan fadala da ya musu akan sauran bayi masu imani yanzu aya ta gaba sai bayani yaya annabi dawo da annabi sulman yawa mana ya gadon sulman ko shi ne ina ganin kamata matsaya kamar shi ta magana gadon gadon sulman Allah kai mana ta insha Allah sai mu dasa kan gadon annabi sulman da annabi dawo اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته